نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم كتاب القبلة نعم باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته نعم حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أمم.
الرافع الرافع بن إسحاق مول- مولى لآل الشفاء أمم.
وكان يقال له مولى أبي طلحة نعم أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول أمم.
والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس كرابيس نعم نعم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمم.
إذا ذهب أحدكم للغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أمم.
بفرجه أمم. kitabul qibla wannan babe yana bayani wannan littafi yana magana dangane da abin da ya shafi alƙibla da kuma wato darajarta da mahimmancinta ga wato mutum musulmi babun nahayi an istiqbalil qiblati wal insanu ala hajati نعم wannan babe yana bayani dangane da hani game da fuskantar alƙibla wato mutum ya fuskanci alƙibla wal insanu ala hajatihi alhali mutum yana buƙatarsa wato mutum zai tsugunna zai yi bawali ko zai yi bayan gari to wannan babe yana magana akan hani dangane da wato mutum ya fuskanci alƙibla ko ya ba ta baya. Malam Ubaidullahi ya ce haddasani ya haya an malikin. ya haya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an ishaƙa bin Abdullahi bin Abi Talha, shi kuma ya jiyo daga Malam Ishaq ɗan Abdullahi ɗan Abi Talha al'ansari al-madani. الرافع بن إسحاق shi kuma ya jiyo daga rafi'u ɗan ishaq al-madani maulan li'ali shifa'i wato wannan malar rafi'u bararren bawa ne na fami ɗin ashifa wato ita ce na na shifa'u binti abdullahi bin abdishams wanda gozo manya ce an gane ko wa kanu yuqalu lahu maula abi talha wato shi wannan rafi'u ya kasance ana ce da shi bararren bawa ne na abu talha annahu sami'a aba ayyub al-ansariya radiyallahu ta'ala anhu sahiba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa bi misra yaqulu haƙiƙa shi wannan malar rafi'u ya ji abu ayyub ansari mutumin madina albadari sahiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato sahabin ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin manya-manyan sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam manzan allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya iso birnin madina wato ya sauka a nan gidan abu ayyub al-ansari kamar yadda hadisi ingatacce ya tabbatar to ya ji abu ayyub al-ansari a can masar yana zaune a egypt wato yana cewa wallahi la adari kaifa asna'u bi hadhihi al-karabis yace wallahi ban san ba wato yanda zan yi da waɗannan banɗakoki waɗannan banɗakoki ban san yadda zan yi da su ba saboda banɗakoki ne aka gina su idan mutum ya ce zai fuskance su yadda aka gina su zai biya buƙatar shi a haka nan to in ma ya fuskanci alƙibla ko ya ba ta baya ya ce to ban san yadda zan yi da su ba shi kuma wanda ya gina su ya yi nufin alkhairi a kirayo shi a ce ya kalkashe su bai yi ba an gane ko? ya ce to ban san yadda zan yi da su ba وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم alhali haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Iza zahaba a hadukumul za'iɗa awil baula, wato idan kowane ɗaya daga cikinku ya tafi, wato zai yi bayan gari, awil baula ko kuma zai yi bauli. Fala yastaqbilil qiblata wala yastadbirha bi farjihi kadda ya kuskura ya fuskanci alƙibla. wannan lace wanda ake ce da ita nahiya kadda ya kuskura ya fuskanci alƙibla bi farjihi da farjinsa wato a lokacin da yake biyan buƙatar shi kadda ya fuskanci alƙibla wala yastadbirha sannan kuma kadda ya kuskura ya baiwa alƙibla baya wato imma ya kallaci kudu ko ya kallaci arewa an gane ko in anan wajen ne na'am
وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائب أو بول وحدثني عن مالك يا زنتر دني يا جيو دغا الإمام مالك عن نافع شي كما يا جيو دغا نافع مولى بن عمر عن رجل من الأنصار shi kuma ya jiyo daga wani mutum daga cikin mutanen madina anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ha an tustaqbala alqiblatu li gha'idin aw bawlin haƙiƙa jakadan Allah ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hani dangane da a fuskanci alƙibla ya yi hani game da a fuskanci alƙibla da ra'iɗin wato saboda bayan gari au bowlin ko kuma saboda bowli. waɗannan hadisan guda biyu da hadisin abu ayyub al-ansari da hadisin wato nafi maula abdullahi bin umar ar-rajulin min al-ansar wato suna tabbatar mana da cewa ba a fuskantar alƙibla ko a bata baya a lokacin da mutum yake biyan bukatarsa wanda wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce ikiraman laha anil muwajahati bin najasati an gane ko wato saboda girmama ita alƙibla ɗin game da abin da ya shafi fuskantar ta game da abin da ya shafi najasa an gane ko? to waɗansu daga cikin malamai suka ce wa is ala zalikal waɗa an gane wato hatta mutum ya taki iyalinsa yana fuskantar alƙibla ko yana baiwa alƙibla baya ce wannan ma ka auna shi akan haka bai dace ba an gane ko ko mutum ya kallaci kudu ko ya kallaci arewa idan zai taki iyalinsa an gane ko saboda wato ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya yi haka a hani game da abin da ya shafi fuskantar alƙibla da bayan gari ko ba ta baya saboda abin da ya ciro shi ne mai buɗewa al'aura yayewa al'aura shi ne hani game da yayewa al'aura to dukkan abin da dukkan halin da mutum zai shiga yaye al'aurarsa wato bai dace ba ya fuskanci alƙibla ko ya bata baya haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa wato ko mutum tubiya zai ya sa kaya a cikin ɗakin shi to inda zai yayi al'aurarsa to kale fuskanci alƙibla ko ya bata baya haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa abu ayyub al-ansari kamar yadda yake cikin sahihain ya ce faƙadimna shama fa wajadna marahida qad buniyat nahawal ka'aba فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل wato yace mun iso birnin sham a yace da muka je can sai muka samu waɗansu banɗakoki wanda an gina su ne wato wajen alƙibla idan mutum ya ce zai biya buƙatar shi a yanda aka gina su to dole ne ya fuskanci alƙibla ya ce fana na harifu anha wato sai mu karkace mu juya mu biya bukatar ta mu ba ma kallon alƙibla mu ba ta baya ba eh ba za mu yi aiki da wato dan takalman da aka yi guda biyu na kan banɗakin ba saboda akwai takalma da ake yi wanda waɗansu banɗakokin za ga har yanzu ana musu takalma wanda in ka je ka ga yanda daidai yanda za ka tsugunna saboda 'yan ƙauye da masu in ba musu ba irin wannan ihe su jamal mana ta banɗaki an gane ko yace to sai mu karkace mu ba ma ɗora ƙafafuwan mu akan waɗannan kin takalman na banɗaki sai mu karkace mu kallaci kudu ko mu kallaci arewa an gane ko wa nastaghfirullah azza wa jalla sai mu nema wa wanda ya gina ta gafarar Allah subhanahu wata'ala kan laifin da yi gane ko wa nastaghfirullah azza wa jalla liman banaha ala khadai ga wanda ya gina sun kenan na'am باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حب- حبان Habban.
حبان نعم عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول Mm, إن أناسا يقولون mm, إذا قعدت عن حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله mm.
لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على نعم نعم على ل- لبنتين Mm?
مت- نعم ala labinatayn نعم ثم شل على لبنتين مستقبل بيت المقدس بحاجته mm.
ثم قال لعلك من الذين يصلون على mm, أوراكهم mm, قال قلت لا أدري والله mm.
قال مالك يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض نعم باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط wannan babi yana bayani dangane da abin da ya shafi rangwame نعم dangane da rangwame fistiqbalil qibla cikin fuskantar alqibla wato an yi rangwame dangane da mutum ya fuskanci alqibla نعم da baulin ga bawali au gha'itin ko kuma bayan gari wannan babu abin da yake magana akan shi kenan baban da yake kafin wannan yayi bayani akan hani to akwai waɗansu halat wanda yake ya halitta mutum ya fuskanci alƙibla da bawali ko bayan gari malam ubaidullahi ya ce haddatsani ya haya an malikin Yahaya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an Yahaya bin Sa'idin, a shi kuma ya jiyo daga Yahaya ɗan Sa'id al'ansari mutumin Madina, an Muhammad bin Yahaya bin Habban, shi kuma ya jiyo daga Muhammad ɗan Yahaya ɗan Habban, an ammihi wasi bin Habbana. shi kuma ya jiyo daga faffansa shine wasi'u ɗan habban waɗannan guda ukun dukkaninsu mutanen madina ne kuma dukkaninsu wato tabi'ai ne gane ko da shi ya hayabun sa'idin al'asari da muhammadu bin ya hayabun habban da kuma wasu ibn habban dukkaninsu tabi'ai ne guda ukun nan wato shine riwayatu tabi'iyya an tabi'i kenan an abdullahi bin umar shi kuma wasi ibn habban ya jiyo daga abdullahi dan umar annahu kana yaqul haqiqa abdullahi dan umar ya kasance yana cewa inna unasan yaquluna a haƙiƙa waɗansu mutane waɗansu mutane irin su abu ayyub al-ansari irin su abu huraira irin su ma'aƙil al-asadi da waɗansunsu ya ƙuluna wato suna cewa iza ƙa'adta ala hajatika idan dai ka tsugunna za ka biya buƙatarka idan ka tsugunna za ka yi buƙatarka za ka yi bawali ko za ka yi bayan gari fala tastaqbil qibla to kadda ka kuskura ka fuskanci alƙibla wala baital maqdis hakanan kuma kadda ka kuskura ka baiwa alƙibla baya ka fuskanci baitul maqdis abdullahi dan umar ya ce da yawa daga cikin wato mutane suna faɗar haka irin su malam abu huraira irin su malam abu ayyuba yace suna faɗar haka yace to su bin san ba akwai wata sunnar da ta buya daga gare su su maganar annabi ce suka jiyo yace ni na gani ni ganau ne ba jiyau ba yace qala abdullahi abdullahi dan umar wato yace laqadir taqaitu ala zahari baitin lana yace to haƙiƙa wata rana na hau saman ɗakinmu na hau saman ɗakinmu ɗakin na na hafsatu yayata a gidan ma'aiki alaihi salatu wassalam ce da na hau saman ɗakin fara'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama alala binataini sai na ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tsugunne a saman tuballa guda biyu mustaqbila baitul maqdisi li hajatihi wato yana mai fuskantar baitul maqdis yana biyan bukatar shi wato wannan yana nuni akan cewa ashe ya halitta a fuskanci baitul maqdis a baiwa alƙibla baya kenan yace to na ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana haka to don haka ku ce wai kala mutum ya fuskanci alƙibla ko ya ba ta baya da wane ne aka ce ya yi koyi da annabi aka ce ya yi koyi ya ce to ni da idona na ga annabi ya tsugunna amma yana kallon baitul maqdis ya bai wa ka'abar baya to ku ce me ku kuma to shine da wannan hadisin da hadisin abu ayyub al-ansari wato malamai suka yi ta wato ta taɓur za a kai yadda za a haɗa tsakankaninsu a yi aiki da kowanne waɗansu suka ce hadisin abu ayyub ansari wa ma fi ma'anahu da dukkan hadisin da ya zo wanda yake ɗauke da wannan ma'anar za a yi aiki ne da shi idan mutum yana daji idan kana cikin daji za ka tafi wani guri za ka tsugunna to kada ka fuskanci alƙibla kada ka bata baya hadisin abdullahi dan umar kwa da hadisin jabir dan abdullahi su kuma idan kana gida ne idan kana gida za ka tsugunna fil amri sa'a za ka iya kallon gabas ka kallaci yamma ka kallaci arewa ka kallaci kudu eh za ka yi gaba gaɗi ba wanda zai maka magana ya halitta haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa da wannan shine ra'ayin a waɗansu daga cikin malamai amma waɗansu na ganin cewa akwai nasikh akwai mansukh cikin hadisan nan guda biyu waɗansu suna ganin hadisin abdullahi dan umar wato ya shafi hadisin abu ayyub al-ansari an gane ko suna ganin cewa hadisin abu ayyub al-ansari wannan min qablu ne a farkon musulunci kenan lokacin da maza Allah bai jima da da da da zawa Madina ba to a wannan lokacin ne yake mamnu'i mutum ya fuskanci alƙibla ko ya bata baya amma ba da anista tabbal amru a ƙarshe ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato sai bayani akan halaccin yin hakan din an gane ko ko wanda suka tafi akan wannan ra'ayi akwai kuma malaman da suke ganin cewa wannan aikin na manzo Allah khususiya ne ga annabi kadai khasun ne lahu sallallahu alaihi wa sallam wanda al-imamu al-mubarak fori a cikin littafin tuhfatul ahwazi wato yana ga akan haka ne ya tafi akai yana ganin cewa wato wannan aiki ne na annabi shi kuma waccar faɗa shi ce to idza ta'arada bainal qawli wal fi'l falƙaunin muƙaddamun alfi'il an gane ko idan aka samu cin karo da juna tsakankanin maganar annabi da kuma aikin shi to za a gabatar da maganar shi ce akan aikin shi saboda idan ya ce ku yi kaza kuma a ga shi bai aikata wannan kaza ɗin ba ba shi yake nuni akan cewa ba mu kar mu aikata tunda dai shi ya ce mu yi to za mu mai biyayya ne mu je mu aikata abin da ya ce da idan ya ce kar ku yi kaza a ga kuma shi yana aikatawa ba shi yake nuni akan mu ma mu ci gaba da aikatawa ba ga wanda suke da wannan ra'ayi din la kulli halin matsala ce wanda take khilafiya a wajen malamai sun maƙala sannan kuma sai abdullahi dan umar ya gaya wa wasi ibn habban ya ce allaka min alladhina yusalluna ala awrakihim wato watakila malam wasu kana daga cikin waɗanda suke yin sallah akan tuburkarsu wato waɗanda suke yin sallah akan tuburkarsu su ne wanda idan suka yi sujada ba sa iya yin abin da ya shafi siffar sujada wanda take cikakkiya a zamanto an samu tajinihu tsakankanin haƙarƙari nan da kuma nan damtse sannan kuma tsakankanin ciki da kuma cinyoyi to in ya zamanto mutum tambake ke ne to in ya yi sujada dukan shi baji ya yake an gane ko to idan ya baji wani lokacin cikin shi zai raka daho ƙasa an gane ko to ya cewa wasu ibn habban wato kana daga cikin watakila kana daga cikin waɗanda suke irin wannan sallar ko to a nan malamai suka ce irin ada idan wata sunna ta annabi ta kubuce maka wanda ya kamata a ce an san ka santa amma sai ka nuna kawai baka ma santa ba to ana iya ce maka allaka min alladhina yusalluna ala awraqihim an gane ko waɗansu ka suka ce a'a shi abdullahi dan umar da ya shigo kamar yadda yake cikin sayo musulun ya tardo wasu ibnu habban yana sallah da ya tarro shi sai ga yana irin wannan kin sallar to shine kuma sai yake mai tambaya saboda in muka ce la'allaka min alladhina yusalluna ala awraki makwatsin maganar baya ne zamu ga kamar babu wata alaka tsakankanin su ana magana akan biyan bukata an yi magana akan sallah an gane ko to shine malamai suka ce hadin da yake tsakankanin su wato shine Abdullahi dan Umar a wato ya gaya wa shi wannan wasu ibn Habban haka saboda shi wasu ibn Habban ya jahilci a cewa ya halitta mutum ya fuskanci alƙibla ko ya bata baya wajen biyan bukata a cikin banɗaki inda a cikin gari ne an gane ko waɗansu ka suka ci a saboda ya gaina wannan yin sallan ne ala kulle halin dai almuhimmu shine dai wasalatul fikira an gane ko an tasilul fikira la'allaka min alladhina yusalluna ala awrakihim wato ina tunanin watakila kana daga cikin waɗanda suke yin sallah akan adduburorinsu akan tuburkarsu saboda idan mutum ya baje to hal addubara tashi ƙasa take dafawa zai zai yi sallah ga baki ɗaya in yi sujada gashi na al'imam malik zai yi tafsirin ta bala wasi ibn habban yace qultu la adari wallahi yace nace da shi wallahi ban sani ba ina daga cikin su ko bana daga ciki yace amma dai ni ban sani ba an gane ko Ƙala malikun al'imamu malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya faɗa game da abin da ya shafi faɗar Abdullahi ɗan Umar da ya ce la'adari wallah ga min la'allaka min allazina yusalluna ala aurakihim yace ya'ani allazi yasjudu wa la yartafi'u ala al-ardi wato abin da yake nufi da min allazina yusalluna ala aurakihim waɗanda suke yin sujada allazi yasjudu wanda yake yin sujada amma walayar tafi'u alal ardi baya dagowa daga ƙasa idan yayi sujada ba bambanci tsakankanin sujadar shi da kuma dagowar shi daga ƙasa an gane yasjudu wa huwa lasiqun bil ard wato yana yin sujada amma yana manna da ƙasa wato inda aka yi umarni da su taba a sujada ba shi kadai yake tabawa ba gurare guda bakwai da aka ce wato idan mai sujada ya sujada ya tabbatar da cewa waɗannan guraren ya ɗora su a kan ƙas to ba su kaɗai yake tabbatarwa ba abdullahi ɗan abbas hadisin shi ya ce mazala ce umirtu ana asujuda ala sab'ati a adain au a azumi ranar ko umirtu ana asujuda ala sab'ati a adain ala jabhati wa ashara bi ashara bi lede bi wajhi alal wajhi wa ashara bi yadihi ila anfihi walidaini wa rukubataini wa tsarafil kadamai wato waɗannan guraren guda bakwai to shi yayi sujada har cikin shi ma sai ya dora shi da ƙasa saboda shinkafa ta taru an gane ko gashi ya baje gurin mutum biyu ne na sujada shi kaɗai yake yake kane kane a gurin yace to watakila malam wasi wannan shinkafar da ta taru yana tsoro yace wallahi ban sani ba an gane ko na'am
باب النهي نعم عن البساط في الكلمة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول صفا الله ولا صلى جبل الله عليه وسلم نعم رآه نعم رآه ساقا في جدار القبلة نعم فحكه ثم أقبل على الناس فقال مم.
إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق مم.
نعم نعم قبل وجهه مم.
فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى مم. الحمد لله العلم عنده سبحانه وتعالى